بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا خوف إلا منه ولا رجاء إلا فيه ولا توكل إلا عليه إليه يرجع الأمر كله وإليه المصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأوردنا حوله وأسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نزمأ بعدها أبداً اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين إخوة الأعزاء إخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأذكركم أن الله حي لا يموت من كان يعبد ربه في رمضان فإنه ماض ذاهب ذهب رمضان ومن كان يعبد الله فليستمر فليعبد في رمضان أو في غيره أو كما قال اقتباسا من سورة آل إمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين عباد الله قد ذهب رمضان ومضى وربنا حي لا يموت وقد كنا نعبد إله رمضان لا نعبد رمضان نفسه لا شهر رمضان أيها السامع إن كنت تعبد رمضان فقد مضى ذهب رمضان وسيكون شاهدا لك أو عليك ونسأل الله أن يشفع لنا أو يكون شفيعا لنا يوم القيامة عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة فيقول الصيام أي رب قد منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن قد منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان له فيشفعان له رواه أحمد والطبراني أيها المستمعون الكرام قد, مر قد مضى رمضان وهكذا يمضي العمر إنا لنفرح بالأيام نقطعها يقول حسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام مجتمعة كلما ذهب يوم ذهب بعضك مضى رمضان ربها من ربها وخسر من خسر ربها الصائمون القائمون التائبون المتصدقون التالون لكتاب الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لقد كان شهر رمضان موسما للطاعات فلا فلا تخرج من هذا الموسم بلا زاد أيها المسلم حافظ على زادك حتى تصل به نهاية الطريق وإياك أن ينفد زادك فتسقط في منتصف الطريق قبل أن تصل إلى هدفك وهو رضا الله عز وجل وليل الجنة هدف الإنسان هدف المسلم هدف المؤمن أن يجد رضا الله عز وجل ونيل الجنة ونيل الجنة اللهم اجعلنا في الذين قلت لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لي ولهم ولوالدي ولهم ولوالدي اللهم اغفر لي ولهم اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي الحمد لله الحمد لله الذي أرانا نهاية هذا الشهر المبارك وغيرنا لم يروه قد بدأوا وذهبوا ويسر علينا صيامه وجعلنا من المشاهدين اليوم الإيد وبعده والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحابته الكرام أجمعين إخوة الأعزاء عليكم بخمسة أشياء مما يلين بها قلوبكم بعد رمضان عليكم بخمسة أشياء مما يلين بها قلوبكم بعد رمضان كما كانت لينة في رمضان هناك خمسة أشياء alaikum an tuhafizu alaiha ɗan uwa a hudubanmu ta yau ta yau goma ga watan shawwal 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta yi daidai da sha tara ga watan hudu dubu biyu da ashirin da hudu kidayar masu lissafi masu albashi da fensho kullum darasinmu na musulunci maudu'inmu wato taken hudubanmu yau darussa wanda aka amfana da su daga watan ramadan muna godewa Allah kuma muna neman taimakonsa muna neman gafaransa wanda Allah ya shigar ba wani mai batar da shi wanda kuma ya batar ba wani mai shigar da shi muna shaida lallai Allah shi kaɗai yake bai da wani abokin tarayya muna shaida ba a jin tsoron kowa face shi ba a ƙaunar rahamar wani face nashi ba a dogara da kowa face shi Allah domin kowa gaba mu gare shi za mu koma ‘yan uwa mu tsara wannan tauhidi tsoro da ƙauna da tawakkali duka ga Allah ake wa iza sa'alta fas'alillah haka nassin hadisi ya ce mana in za ka yi roƙo ka roƙi Allah in za ka dogara ka dogara ga Allah ka yi ibada bainal khawfi war raja kana kaunan lada kana kuma jin tsoron azaba wannan ita ce ibada ta musulunci kuma ita ce ibada don Allah muna shaida shugabanmu annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne tsarkakakke ne cikin halittar Allah khalilullahi ne wallahi ya isar da sako kuma ya ba da amana ya yi wa al'umma nasiha da shi ne Allah ya yabi wata damuwa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da gidansa da mutanen gidansa da sahabbansa ya Allah karka haramta mana ladansa wallahi duk wanda ya musulunci manzon Allah yana da kamashinsa haka kai ma an kai kira zuwa ga musulunci aka karba kai ma kana da kamashin wanda ya karba babu aikin da yake da yake da daraja yake da kima yake da daukaka a wajen Allah kaman da'awa kaman koyarwa wanda ya shirye da shiryarsa da wanda duk kuma ya shirye da shiryar manzon Allah har ya zuwa alkiyama ya Allah ka shayar da mu daga tafkin manzon Allah ta hannunsa mai daraja mu sha baki shi Allah ka sa mu sha ruwan aljanna Allah ka sa mu sha ruwan aljanna wanda suka mutu da azumi wallahi daga ruwan aljanna za su sha ruwa in mun sha ruwa daga hannun manzon Allah ba za mu ƙara kishi ba ruwan ma gashi nan kala-kala cikin ruwayen aljanna duk da masu ilimin hausa sun ce ba a jam'in ruwa guda ɗaya ne fa a duniya zamzam akwai ma'ul hayat akwai ma'ul asal akwai ma'ul kautar ga sunan bila adadi akwai ruwan da in ka sha kai da mutuwa ba ka ba ta da ce ina da za a kawo mana kofi guda a duniya in muka sha ba mutuwa Allah sha da mu ruwan alkautar ya Allah ka tara mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka yi imani da shi kuma bugai shi ba wato Allah yana yabon mu mu da bamu ga manzon Allah ba kuma muka yi imani da shi muka yi imani da abin da Allah ya saukar masa allazina yu'minuna bil ghaibi ko wa yuqimuna salata ko ghaibu ba mu ga manzon Allah ba mun yadda da shi mun yadda da littafin sa ghaibu ba mu je lahira ba amma mun yadda da azaban karabi tunda Allah da manzon shi sun faɗi ba mu je aljanna ba amma mun yadda akwai ita ba mu je wuta ba amma mun yadda akwai ita har mun tashi mun aiki domin ta Allah sai ya yabe mu ya ce masu imani da gaibi ya Allah ka ƙara tsira ga manzonka da sahabbansa da mutanen gidansa ya Allah karka raba mu tare da shi har sai ka shigar da mu da ka shigar da shi gobe kiyama Allahumma amin amin amin amin Allah karba ɗan uwana muka ce muna muku wasulci da tsoron Allah kullu shi ne abu na farko ittaqillah haythu ma kunt duk inda kake in ka ji tsoron Allah ka tsira kuma ina tunasar da ku cewar shi fa Allah rayayye ne baya mutuwa duk wanda yake bautan Allah a Ramadan to Ramadan fa ya tafi yawa in yana yin bautan don Ramadan ne sai ya dakata in ko yana yi don Allah ne to Allah rayayye ne baya mutuwa sai ya ci gaba ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba kamar yadda wannan aya ta sauka bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai wasu daga cikin su kansu ya buga ba su ma yadda annabi ya rasu ba wani ma ya ce duk wanda ya ce Muhammadu ya rasu sai ya yanke kansa abubakar ya dawo daga tafiyarsa ko daga gonarsa ko daga wurin kasuwancinsa a wata ruwaya ya shiga ya sumbaci manzon Allah ya ce ya manzon Allah ka yi ƙamshi kana raye ka yi ƙamshi kana mace sannan ya zo ya hau mimbarin manzon Allah ya karanta wannan aya ya ce wa ma muhammadun illa rasulun karkarar min ƙablihi rusul muhammadu bai zama wuface manzo ne daga cikin manzanni wanda wasu manzanni su riga shi zuwa yanzu fa idan ya mutu ko an kashe shi to ku sani duk wanda ya ce zai koma gidan jiya bai cutar da Allah da komi ba Allah zai sakamako ga masu haƙuri wannan iktibasin aya akan wanda suke bautan Allah da Ramadan kadai to su sani bai cutar da Allah da komi ba Allah zai su yi sakamako ga masu haƙuri wanda suke bauta masa a ramadan ko ba a ramadan ba Allah ya samu mutu muna bautan Allah ya ku ɗan uwa ramadan fa ya tafi amma ubangijin ku yana nan yana raye baya mutuwa mu muna bautan ubangijin ramadan ne ba wata ramadan ba ya kai mai sauraro in kana bautar ramadan to ramadan fa ya tafi zai dawo ne don tashin kiyama ya bada shaida gare ka ko a kanka cewa ka yi shi ko ba ka yi shi muna roƙon Allah ya sa mu cikin wanda ramadan zai cece su a ran tashin alkiyama ranar da wani dukiya wata dukiya ba za ta zamo mai amfani ba tulin yara ba za su kasance masu amfani ba sai wanda ya je wa Allah da zuciya wacce take tsarkakakkiya ba shirka cikinta Allah ya samu mutu muna musulmi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi da alkur'ani suna ceto ga masu su a ran tashin alkiyama ran tashin alkiyama azumi zai ce ya ubangiji ni na hana shi cin abinci da rana da sauran sha'awe-sha'awe na rayuwa ka bani ceton shi ya Allah ƙur'ani kuma zai ce ni na hana shi bacci da daddare ahalun lahi ke na mutanen ƙur'ani ka ji mutum cikin dare malam ya ta safa da marwa shi kaɗai ya kai ya dawo ya kai ya dawo yana neman yardan Allah yana karanta littafin Allah kai kana ta shara da bacci to ranar tashin kiyama ƙur'ani sai ya ce wa Allah ya Allah ya ki bacci cikin dare ni na hana shi bacci ka bani cetonsa Allah sai ya ce na ba ku cetonsu da masu azumin can da masu karatun Qur'ani Allah ya sa mu cikin su Ahmad da Tabarani duk sun rawaito wannan hadisi ya ku masu saurare masu daraja Ramadan fa ya wuce kuma da haka ne shekaru suke wucewa kullum muna jin daɗi mai azumi mai sallah amma Imam Hassan al-Basri yace ya kai dan Adam kwanakin da kake gani a tare suke naka Allah ya rubuta za ka kwana dubu kaza ne ko miliyan kaza ne ko shekara kaza ne duk lokacin da yini ɗaya ya tafi to an farage ka an zare wani abu an zare wani abu in za ka yi shekara 60 ne aka ce shekara ta zo kai ramadan kai sallah ka wuce to an zare shekara ɗaya shekara biyu kai kana munna kuma kana kwana kana komawa ya koyan uwa ramadan ya tafi wanda ya ci riba a ramadan ya ci Allah ya samu cikinsu wanda kuma ya taɓe ya taɓe amma wallahi masu azumi sun ci riba wallahi masu tsayuwan dare sun ci riba wallahi masu tuba sun ci riba wallahi masu ba da sadaka sun ci riba wallahi masu karatun alkur'ani sun ci riba haka nan masu ambaton Allah da yawa maza da mata sun ci riba a Ramadan ya Allah ka samu cikinsu domin shi watan Ramadan wallahi wani wata ne na da'a ga Allah dandali ne na da'a ga Allah wani lokaci ne na da'a ga Allah kowa in ka kalle shi ya koma ga Allah to karka yadda ka fita daga wannan dandali ba tare da guzuri ba ya kai musulmi ka tsare wannan guzuri naka har sai ya isar da kai zuwa ga hanyar da kake so kar ka yarda guzurin nan naka ya kare ka ci ayyanzu ramadan ya wuce bari mu holewan mu ka ji tsoron Allah kada guzurin ka yanke kai kokari har ka kai zuwa ga hadaf naka target din kowane musulmi ko shine ya samu yardan Allah ya samu aljanna ya Allah ka sa mu cikin waɗanda Allah ka ce masu radiyallahu anhum waradu an zalika liman khashiya rabbah domin ko kana ibada karka buga kirji kana alfahari kai kana ibada a'a kai koyi da magabata irin su annabi ibrahim Allah ya sa su su gina dakin Allah amma addu'a suke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a a wata ruwaya innaka antas samiul alim ko kana ibada yi ta addu'a Allah shi karba don zai yi a cikin ibadar ka samu kuskure ko ka samu wata tasgaro kuma aikin ya lalace ya Allah ka karbi aikin Allah ka sa mu cikin wanda ka ba su wannan certificate ka ce musu radiyallahu anhum wa radu wallahi malamai in ka samu ridan lahi ka gama samun komai wanda shine mu target mu aljanna ba ta da daɗi kaman ka samu yardan Allah aljanna ba ta da daɗi kaman ka ga Allah hadisin buhari ya yi cewa menene yafi aljanna daɗi manzo Allah ya ce ganin Allah in dan aljanna sun gama shiga aljanna yan wuta sun gama shiga wuta Allah zai bayyana a surar da yake so yan aljanna in so gaishe su ji aljanna ma ba daɗi kaman ganin Allah ya Allah ka zurt ka azurta mu da ganin Allah wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira Allah ka azurta mu da ganin ka ya Allah a cikin aljanna yan wuta kuma in sun gani sai su ji wutan ashe ba zafi kamar ganin sa Allah ya tsare mu daga shiga wuta ya ku bayin Allah wannan wata mai albarka fa ya tafi wasu mu an fara da su amma sun tafi kowa ya san abin da ke faruwa yanzu na yawan mace-mace ko yanzu bayan juma'a ina jin zamu janaza biyu kullum aikin kenan wannan ya isa ka woyi tan ka dawo ka koma ga Allah mutuwar da ake yi mafi yawa ƴan uwa mafi yawa sai ka ga ba tsofaffi bane kuma ba masu ciwo bane wanda baka zato ne suka ji an ce lokaci guda sun wuce an fara da wasu amma ba ƙare da wasu ba wasu na shirin sallah ina ba za a yi da su ba wasu sun yi azumi za su sha ruwa a can ne yanzu ma bayan mun juma'a za mu sallar biyu to Allah ya samu cika da imani su kuma Allah ya gafarta musu ya Allah yanda ka sauƙaƙe mana muka yi azumin wata Ramadan har muka ga idi da bayan idi ya Allah ka sa mu ga sauran watanni yan uwa ku ƙara salati ku ƙara yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amintaccen Allah Muhammadu dan Abdullahi da mutanen gidansa da sahabbansa masu girma ya ku uwana ku tsara abubuwa biyar wanda da su ne kuka samu taushin zuciya a cikin ramadan da kuka yi amfani da waɗannan abubuwa biyar to ku ci gaba da su ko da bayan ramadan don zukatanku ya koma ga allah daga ciki malam mai wani littafi ya ce hulul baɓar wa zalika mulazamatu siyamu taɓawwa wato ku zama cikin ku kullun ya zama ya saba da jin yunwa shine ku rika azumin ta dauri duk da ni duk da ni rago ne ban cika yi ba amma dai ina yin sitti shawwal ina yin arfa ina yin ashura ina yin tasu'a to inda hali ka kara kai kai yi hadda litini alhamis in ba hali kai na sha uku sha hudu sha biyar ku tsare waɗannan azunzuma suna ƙara kusanta bayi zuwa ga Allah farali ka bar shi a farali mustahabi ka bar shi a mustahabi in kana da lalura karka kashe kanka qur'ani ya ce wala taqtulu anfusakum ko na faralin ne in baka da lafiya ko kana da wata lalura wanda likita ya baka magani to ka tsaya ka sha dotsin shine ka bi sunna ba wata gwaninta bane kana ciwo ka ce zan azumi kuskure ne tunda Allah ya dauke maka ka bi sunna kawai shi ku tsare wato yin azumi na tadawuri wannan shine abin da malam yace abu na farko abu na biyu yace qira'atul qur'an wa tadabbur fi ma'ani ku tsare karatun alqur'ani ku tsare tadabburi a cikin ma'anonin sa me ya kunsa me kasan tafsirin sa kasan tajwidin sa kasan mushtabihat nasu da gairu mushtabihat duk kasan su kasan halalin shi kasan haramun shi ku tsare alqur'ani da karatun qur'ani da tadabburin qur'ani abu na uku malam ya ce a tabarru'u ilallah wakacin saha ku rika tashi cikin dare ku kaskantar da kanku zuwa ga Allah lokacin sahur kamar daga karfe uku ko karfe hudu zuwa biyar wannan lokaci ne mai tsada a musulunci Allah na karban addu'a lokacin ku tashi ku yi nafifili ku roƙi Allah domin ƙur'ani ya ce waɗanda yake lokacin sahur suna masu istighfari wato Allah na karban masu tuba a lokacin Allah na karban biyan bukata a lokacin ku tsare qiyamul layli abu na hudu yan uwa alqiyamu bin nawafil fi janahil layl ya ƙara maimaitawa wato tsayuwa ci da wasu nafil fili a sasannin dare ko da farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare sannan abu na biyar wanda shine muhimmi yan uwa mujalasatu ahlul khair wal ilmi ka rika zama cikin masu alkhairi ka rika zama cikin masu cikin malamai domin zama da maɗaukin kanwa bahaushe ya ce yana kawo farin kai in ka zauna da mai ilimi wallahi za ka samu ilimi in ka zauna da matsiyaci za ka samu tsiya in ka zauna da mashayi za ka zama ɗan shaye-shaye in ka zauna da ɗan bidi'a za ka kwashi bidi'a ku zauna da mutanen alkhairi da masu ilimi kuma don ku samu ilimi ɗan uwa yanzu duk mafi yawa sati mai zuwa wasu ma sun koma makarantu majalis majalisai na koyarwa wanda aka saba gudanarwa kafin azumi yanzu duk mafi yawa don an koma to ka saba zama da masu ilimi da alkhairi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa sai ya tura shi da wanda zai rika faɗakar da shi idan ya rafkana yawa ka rika zama da wanda in kai kuskure ya ce gyara kaza yi kaza gyara kaza yi kaza ko ba ka da littafi je ka majalisi ka ji ilimi za ka rage wasu abubuwa domin yanzu an sako su suna nan dare da rana duk aikinmu na alheri suna son su bata to ka matsi masu ilimi da masu aikin alkhairi ka rika ɗan fisgan wasu abubuwa kana yi in ba ka da littafi je ka zauna kusa da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah kuma ya nufin sharri ga bawa sai ya tura shi ga wanda zai hana shi anil akhadh bil mau'izati sai ya tura shi wajen wanda ba ma zai taɓa sauraron wa'azi ba kwata kwata ba ma zai saurari wa'azin ba kwata kwata da dama wasu mu ko wa'azi suka ji ko karatun qur'ani suka ji sai kaga kawai su rufe rediyo to Allah ya haramta musu wato jin daɗin karatu ko jin daɗin ilimi da alkhairi kenan Allah ya sa kuma ƙarshen su kattazo kuma ta tasgaro Allah shiryar da su ya Allah muna roƙonka ka tsawaita rayuwanmu akan biyayya gare ka ka tsawaita rayuwanmu akan addinin musulunci ya Allah ka ƙaro mana alkhairi da falalanka ya Allah ka sa mu kyakkyawan cikawa ya Allah ka sa mu cikin manya-manyan mukamai ran da kake ta da muran tashin alkiyama wa taqabbalallahu minna wa minkum wa idukum mubarakun bi iznillah wa kullu amin wa antum bi khair Allah ka gafarta wa matattunmu marasa lafiyanmu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah shi ƙara mana lafiya fitinu da ke damunmu a wannan ƙasa ya Allah ka yi mana maganinsu shugabanninmu Allah ka yi musu jagoranci masu nufinmu da alkhairi Allah ka tabbatar da su wanda ba su nufinmu da alkhairi Allah ka musanya mana masu alkhairi ya Allah ka san mu ka san bukatocinmu wanda muka bayyana da wanda muka ɓoye na alkhairi Allah ka biya mana ‘yan matanmu da zurriyanmu Allah ka yi musu albarka, Allah ka ba su mazaje na ƙwarai, samarinmu Allah ka ba su ilimi na addini, ka shirya mana da su zuwa ga hanya madaidaiciya, Allah ka sauƙaƙe musu abin aure, Allah ka yi mana jagora a cikin rayuwarmu. Wasu bihanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, qumu ila salati.